أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake haɗa mu a wannan rana ta litinin a nan tilakokko birni karatu wanda muka saba na mako-mako hisnul muslim garkuwa ta musulmi yau muna 23 ga watan jima'ad al'afir hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda ya daidai da 17 da watan 2020 sati wanda ya wuce mun tsaya a kan zikiri ko kuma babi wanda mala ya yi talqinul muhtadir na 52 mala ya ce kaman idan allah ya sa wani yana jiyan wani ko kuma wani ya samu wani shi musulmi a yanayi na kaman ran shi zai fita zai bar duniya to akwai abin da za a lakana mushi shi ne malam sai kawo waɗan manzo sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu dakhala janna duk wanda ƙarshen magana shi ta kasance wannan kalma ta tauhidi la ilaha illallah to lalle ne sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan mutumin ya shiga aljanna kai tsaye imam ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yake cewa wal muradu bi qawlihi la ilaha illallah fi hadha al-hadis wa ghayruhu kalimata ash-shahada abinda ake nihi la ilaha illallah muhammadun rasulullah yana duk wanda Allah ya sa ya dace ya faɗi wannan kalma ya rasu to lalle ne tabbas wannan mutumin ana kyautata zaton ko kuma ana da tabbacin cewa kawai dan aljanna ne mana Allah yake karrama bayan shi daga cikin bayu sai a ba su wannan yanci ko kuma wannan dama Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga ciki kenan mai jiya ya kamata ya rika lakanta mushi ya rika hadi lokacin da ya ga yana cikin ba dama sai ta yawaita la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai shi ma ta yi in Allah ya sana cikin masu rabo sai ya dauka sai ya hadi du'a'u man usiba bi musibatin zikri na musin da uku mala yace addu'a wanda Allah ya same shi ko kuma wata musiba ta samu mutum sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha mana kenan sai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ya dace mutum yayi lokacin da wata musiba ta same shi kada ya ihu ya ce wayo Allah ko kuma wata magana da ta kama da haka da farko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kamata ya ce Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya Allah wannan musibar ta same ni Allah ka bani ladan jarabawan da yake cikin ita wannan musiba kuma Allah ka canza mini wadda ta hita alheri kenan lokacin duk halin da mutum ya kasance kada ya sake shaidan ya ja shi ya kai shi wasu abubuwa wanda ba su dace ba musamman idan mutum ya shiga tsanani wata musiba ta same shi sai ga an shiga kame-kame to Allah ne kawai ya kamata mutum ya kiraya kaga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan kai na Allah ne kuma wajen Allah zaka koma kenan baka da wani karhi baka da wani dubara baka da wani tsari sai yadda Allah ya yi da kai in yayi kuma musiba dole ka hakura babu wanda isa yayi ma ita sai shi Allah to kenan sai ka koma zuwa gare shi dan ka samu yaye ita wannan musiba malai ce wannan hadisi ne na ummu salma radiyallahu ta'ala anha mala ya ce a cikin shi wannan hadisin cikon shi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma min abdin tusibuhu musiba fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha annabi ya ce babu wani bawa wanda musiba za ta same shi ya faɗi ta wannan zikirin annabi sallallahu alaihi wasallam ce illa ajra illa ajrahu Allah fi musibatihi sai Allah ya bashi lada a cikin musibar shi wa akhlafa lahu khairan minha kuma sai Allah ya bashi mamayi sai Allah ya janye damun jarabawa ce Allah ya maka kenan idan ka karanta wannan kai zikiri ka ci jarabawa sai Allah ya janye musibar sai ya kama ka alheri ummu salma sai take cewa falamma tufiya abu salma qultu kama amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace lokacin da mijinta ya rasu tana daga cikin ummatul mu'minin kenan kahin ta zamanto daga cikin mataye na manzo sallallahu alaihi wasallama mijinta abu salma da ya rasu sai ta ce sai ta yi abin da annabi ya umarce ta da shi shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayra minha sai ta hudu wannan addu'a to kuma sai take ta tunani yanda suka yi zaman alheri yanda suka yi zaman albarka zama wanda yake na ban sha'awa da mijinta abu salma take ta tunani shi ko annabi ya ce duk wanda ya addu'an nan Allah zai canza mushi wanda ya alheri take ganin ya waye za a samu wanda ya kai abu salma alheri to sai kasance sai ta ce fa'akalafa Allah li khairan minhu sai Allah ya bata wanda ya yi abu salma alheri wancan mijin nata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ta zamanto mata ta ma'aiki to kaga ƙarshe kenan to saboda haka wannan sai tabbatar in dai mutum ya jure musibar da Allah ya mushi ya karanta ita wannan adda bi iznillahi Allah zai canza mushi abin da ya yi alheri in misali a ce wani abin hawa ne ka rasa to Allah zai canza ma wanda ya yi shi in wani gidan shiga ne ko kuma a ce misali a ce ka rasa wata miliyan ɗaya to Allah zai lullumka maka miliyoyika khairan minha kenan Allah wannan musibar abin da ka rasa sai Allah ya maka mamaye to amma wajen musiba dole sai an jure so da yawa mutane sukan huta daga hayacinsu lokacin da Allah ya jarabe su da wata musiba sai ya ta kame kame wayyaz billah wasu ma har su je wajen bokaye da wanda bai dace ba wai dan neman waraka su kuma babu wanda zai iya kawo wannan waraka sai Allah madaukakin sarki wani kuma yakan rena irin azkarkin nan yana ganin ba ai bayanka ba ai ba wani sabga qur'ani ba malam bai ce ya kwana ba ko wani mai tabji dubu sai ganin kawai wannan azkarkin kadai anya ya iya biya mini bukata to wannan yana daga cikin abubuwan da kuma ba zan mutum a matsayin shi na mai imani ba ya samu biyan bukata ba tunda ya rena yana ganin kamar wani ne zai janyo mushi abinda Allah zai bashi to shi kuma biyayya ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kadai tana daga cikin abubuwan da take sa mutum ya samu albarka ta rayuwa kaga dai ummu salma ya kenan mata ta manzo sallallahu alaihi wasallama kahinta zama matar shi ga abin da ya kasance lokacin da ya rasu ita dai tunda annabi ya waɗi ta hakikance kuma ta waɗi wannan addar to sai gashi kuma Allah ya canza mata wanda ya yi wancan mijin da take tsammani adda ta hamsin da hudu addu'a inda igmadul mayit lokacin da mamaci ya rasu yana adda abin da ya kamata a mishi wajen rihe ido da ake yi saboda mafi yawa idan rai ya huta to ido yake yakan yake bin shi ido yana bude to farkon sai a riye idon ya zama almayyit to nan sai mutum ya yi zikirin Allahumma ghafir li fulan bismihi sai ka kira sunan shi sai ka ci Allah ka gafarta ma wane ka kira sunan shi Musa Isa Muhammad Ibrahim wane ne duk wani suna nashi sai ka ce ya Allah ka gafarta ma wane sai ka ja idon shi haka warfa darajatahu في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه sai mutum ya karanta ita wannan arda kenan ba mamaci ba wai sai an je an binne ba an je a makabarta tun lokacin da aka kaji an ce kowa ne ya rasu ko kai ne kake tare da shi idan ka je idanuwan shi ga adda da za ka rika mushi ko daga nesa ka ji cewa wani ya rasu ga irin adda da ya dace ka rika mushi Allahumma ghafir la fulan sai ka kama sunan shi warfa darajatahu fil mahdiyyin mana Allah ya daga darajar shi a cikin manya manya mutane wanda suke shiryayyu wa khulufu fi aqbihi fil ghabirin ya Allah mana ka can bayan shi abin da zai bari ko 'ya'ya ne ko menene duk abin da ya zaman turi ya bari ya tahi to Allah ka kawo mamayi na alheri mai kyau waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin Allah ka gafarta mana kuma ka gafarta mishi wafsah lahu fi qabri Allah ka yalwata kabarin shi wa nawwir lahu fihi kuma ya Allah ka haskaka mishi wannan hadisin yana da alaka da hadisi da zikirin da makaranta na hari duka dai na ummu salma annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo wajenta to shine sai mala yace waja'a fi bidayatihi qawlu ummu salma ummu salma sai take cewa radiyallahu anha دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم يزو أبو سلمة لوكتين دي رسو da ya shigo sai ga idanuwan sun sama to shike na sai ya rihe idan sun makala sai ce inna ruha iza qubidat tabi'ahu al-basar yace rai idan an dauke ta to ido yakan bita to shine sai mutum idanuwan shi zaman to abu ne وضج الناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة لوكتن دا annabi ya ce ai ya rasu ya rihe idan shi kawai sai mutanen gidan suke suka shiga kowa ana abubuwa wanda ba su dace ba da wakabar mu ya za mu yi da ranmu to shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kashe duku la tadawu ala anfusikum illa bi khair kaf ku sake kuma kanku adda sai ta alheri kenan ba wai mutuwa abu ne wanda yake dole kullu nafsin za'iqatul maut wani kukan ka bai ya mai doshi duk wani zahin da zaka ji kai ma ta ka dai lokacin ka ne bai ba ma'ana wani abu ne wanda bai da magani na kusa ko na nesa babu wani shawara babu komi abu ne wanda ke na tilas to shi yasa kenan in mutum ya mutu wani ihwace ihwace wani kuwa wani duka ba kawai ka ce Allah ka gafarta ma wani haka kai ta maimaitawa Allah ka gafarta mishi Allah ka bude kabarin shi Allah ka haka zaka yi ta mishi addu'a amma wani ihu to Annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku yi haka yace domin mala'iku suna muku amin dan duk gidan da aka yi rasuwa addu'a da za su yi mala'iku suna cewa amin idan ku kuke kuke ta da mun mun bane mun lalace da wa aka bar mu kenan mala'iku suka ce muku amin kenan har abada gidan ya lalace to amma sai a rika addu'a Allahumma ghafir fulan wa kuma Allah gafarta ma wane warfa darajatahu fil mahdiyina wa khulufu fi aqbihi fil ghabirina waghfir lana wa lahu ana ta addu'a wanda ke mai kyau malaiku suna cewa amin kina addu'a ce karbabiya summa qala sai annabi sai annabi ce Allahumma ghfir li abi salma sai annabi ce ya Allah ka gafarta ma abi salma to haka haka ya dace mutun yayi na'am anan ne ma'anar sa ruwa ya shafi ana sa ruwa wajen kahin shafewa sai dai kahin rasuwa a sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata Aisha take yake shafawa yana cewa mutuwa tana da inda limawati da sakarat sallallahu alaihi wasallam to amma na bayan ya rasu wannan ba san me fa'ida ko kuma eh jika jika shine ake ko kawai dai sai a shafe shi dai abin da yake nan shi ne kawai rihiyar da za a yi wani sama an sa ruwa ko ba sa ba sawa ruwan fa'idan shi wancan dai shi manzo sallallahu alaihi wasallama kenan kamar yana nuna ne zahin mutuwa kenan wannan ka hanyar su ne shi wanda yake jin zahin zai dan zuwa ruwa in ya iya shi ma ba kowa bane sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la tad'u ala anfusikum mala ya ce a nan akwai ishara ila na haihi sallallahu alaihi wasallama iyahun an dajja annabi ya hana idan an wani ya rasu a yi ta ihu ana ta kuka ka annahum qalu ya wailahu alaina wa ya musibatana au wa ya musibatahu alaina su can sai arka ya mana wata musibata sabirin da abubuwa da ake yi musamman mata irin na kukan nan to bai dace ba ya kamata wani ya tsaye ya hana su wannan kowace-kowace da ake musamman kuma a rika hudun wasu manganu wanda ba su dace ba kar a je a yi gamankatar mala'iku su ce amin kuma an yi mummuna adda to kaga sai ta tabbata to sai a yi babu ga ma wancan an rasa shi ya rasu kuma ga shi an zo an rasa albarka mala sai ce fa nahahum an zalika sai annabi ya hana wannan fa qala sai ce la tadawu ala anfusikum illa bi khair duk adda da za ku yi ku tabbatar da cewa adda ce mai kyau da haka ya kamata ba musamman in mutum ya san cewa sai an mushi kuka ya kamata ya yi wanda ya kuka shi kai baka ciki kenan shi kan shi ya mawa amma duk wanda zai bari kuma ya san za a yi ko kuma ya ce a mushi da wannan ƙarin azaba Allah zai za mana zai samu wannan abin wanda yake na jahiliya ne laihin zai iske shi zuwa kabarin shi wanda ya san dole sai an mushi sai ya wasiya ba ruwan shi ko kuma ya tattara yan gidan shi ya ceto shi kan wanda ya mini kuka to haka ya dace akwai bambanci tsakanin hawaye da kuka ya akwai bambanci shi hawaye kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama wata daga cikin 'ya'yan shi ko zainab ce yana idan ban manta ba dan ta yara su ta kiraye manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo dan ya yana kamar magagi na mutuwa yaro ne karami sai annabi ya hawaye suke zubowa daga idanuwan shi ne sauran sahabbai sun san cewa ya hana su game da kuka na mutuwa wani sai wani ce mashi miye ne sai ya ce hazihi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ya ce wannan ai ba kuka bane wancan na iwace wace a wannan rahama ce Allah ya sa a zuciya wani lokaci in ka rasa naka ko wani kusa da kai ko kuma wanda wanda kuke tare zuciya idanuwanka suna iya hudda hawaye to amma ba kuka ba wancan wasu har a rika kekketa kaya musamman mata a rika watsa ƙasa to wannan duka yana daga cikin abubuwa na jahiliya malaci yan bagi an yi ƙala inda igmadul mayyit allahumma fil li fulan wa yusammihi bismihi warfa darajatahu ina da dan makaranta malaci ya cancanta ya kamata duk wanda zai rihe idan mara lahiya eh afwan idan wanda wanda ke mamaci ya rasu ya kara ya riga karanta wannan addu'ar Allah kama wani gafara Allah kama wani gafara Allah ka daga darajar shi haka mutum zai ta yi ha a mishi wanka ha a kai shi makabarta ha a binne shi ha bayan an binne shi wannan addu'a ita ce za a ta yi ita ce kuma wanda ta yi ta muhimmanci Allah mishi gafara Allah mishi gafara ba wai babu wani adadi babu wani iyaka mutum zai ta yi musamman a ce ɗiyan shi ne da wanda suke tare da shi ko da shekara nawa ne Allah gafarta ma wani Allah gafarta ma wani wannan addacin muhimmanci wanda ya kamata mushi
zikir na'am da ake yi a al'ada a ce bismillah ake ja ko halala ake ja ko asalfara ake ja maimakon a yi wannan kin na sunna sai zaman ake yi wancan akan kuskure kan kuskure ne ba kuma kaga shi sai an mushi asara shi mamaci kaga irin duka dai wannan abubuwa ne wanda ake a ce al'ada ko kuma abubuwa ne na bid'a wanda sau da yawa in kaga bid'a wuri to ta take sunna ko ta kore sunna a sunnan ga abin da ya kamata kuma da ce gajeruwa karama wanda kowa zai yi ko da Hausa ko da irin harshe ko da larabcin ma Allahumma ghfir lahu warhamhu kaga abu ne wanda kowa zai iya yi to amma a ce ana bismi hailala ko ana kaza ko ana kaza
wannan maganar Allah ne kullu kuma mutum zai kama zai yi Allah ko kullu sunan shi kuma sai kama mun ma aifa ne kai ta abi au ummi eh ba kware da shi eh
ne abi au ummi eh abi ba amma kuma yana da suna ko kuma kawai irin na Hausa da ba a kama sunan baba amma ai sai a kama sunan zai iya kare eh zai ya ma ya kama sunan shi Allah ya gafarta ma baba na wani eh nan babu wani ba wani matsala yayi ko kuma iyaye na gaba ɗaya kenan to kenan kaga wannan shine abin da ya dace kuma yanzu duk wata addu'o'i da za a yi ko kuma a sabke qur'ani ko a yi wani abin da ya kama da wannan idan ba yan shi bane ba ba kowace ba kowane karatu ba ladan shi zai iske shi irin wannan da za su yi karatu ko irin wanda za a yi in dai ba dan shi bane nashi wanda shi ya ya ya aihe shi dan shi in yayi duk adda da zai duk sadaka da zai duk karatun da zai shi baban zai samu lada amma a ce dan dan kai dan ka ba wani kuɗi to ya ma kanshi shi yake da ladan shi goma a kowane harafi in dai sai dai a ce ko bayan ya karanta qur'ani sai ya ma babanka addu'a yayi tawassuli da qur'ani saboda shi eh, karanta qur'ani anan zai zama to kamar yin azumi ko kuma yin sadaka ko kuma duk wani abin da ya zama to yana da alaka da bin Allah in ka yi shi kana iya cewa Allah dalilin wannan azumi da ne ko dalilin wannan karatun qur'ani Allah ka amawa ne gafara mara kenan zai samu gafara to amma samun lada kai tsaye sai 'ya'yan shi dan kan ya karanta Qur'ani lokacin ka rasu kai ka ayyin shi kai ka tarbiyatar da shi ladan shi da naka duka guda ne yayi sadaka kana da lada yayi gina masallaci ko yayi makaranta kuma zai iya yi ma ya ce na babana ne wannan danka yana iya yin makaranta yana iya yin masallaci ya ce wannan na babawa ne ko yayi rijiya ko ya dauki nauyin ɗaliban ilimi na shari'a wani abu dai wanda za a samu lada sai ce wannan na babana ne to ladan zai Allah zai kai mishi ladan to amma ba shi ba fa sauran so da yawa suna ma kansu addu'a ta 55 addu'a lil mayyit fi salati alai lokacin da bawon Allah ya rasu aka zo aka yi wanka aka yi komi aka daidaita shi za a mishi sallah to ga zikirin addu'a da ya kamata a karanta Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzula wa wasi' mudkhala واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار wannan addu'a ce wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar a ce mutum ya rika mamaci in ana sallah sallar gawa kuma abu ne mai sauki kabbara guda hudu wanda shi ne ya shahara a wajen malamai na fiqh gaba daya tun daga Abu Hanifa Malik Shafi Ahmad amma idan misali a ce wani babban mutum ne ko kuma ba da ne zai ma baban shi sallah wani yana daga cikin girman daraja kuma yana daga cikin abin da ake sakaki idan baban mutum ya rasu a ce kai a matsayinka na babba baban ka ya rasu ba yaro ba dan karami wanda bai balaga ba bai dace ba a ce sai wani malam zai mishi zai mishi sallah kai ne ya kamata kai dace ka mishi wanka kai dace ka mishi sallah kai dace ka shiga cikin kabari kai ka binne shi raka eh addu'a ta farko kabbara ta farko ai suratul fatiha kabbara ta biyu ai salati ga annabi to kabbara ta uku ta hudu ta biyar har ta shidda har ta bakwai daidai yanda kake son Allah ya ƙara mushi gafarar daraja daidai yanda zaka ka ƙara ƙara addu'a ko kuma kabbara misali kai Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin wala hakka je karshe wala dalil Allahu akbar Allahumma salli ala Muhammad wa ala salatul ibrahimiyya to daga wannan biyun to kenan a gaban nan kuma mafi munan abin da ya shara hudu ne yake in kai ta uku sai ka mishi addu'a kuma ka jima to dewa kuma munan gaugawa ake wai mamaci mutane dewa ma wasu har malankin ma wani tsoro yanda ka san kaman ana so a rabu da wani abu mara kyau ana ta gaugawa ba a tsaya mishi wanka da kyau ba a tsaya sa mishi jikawani da kyau ba a tsaya a mishi sallah da kyau shi kuma wannan shine abin da yake abin da yake muhimmanci musamman sallah sai ai gaugawa wani ma an ce Allahu akbar kayan a kare suratul fatiha wasu su karasa kuma ya an saki to kaga wani yana daga yana daga cikin kurakurai wanda ya kamata a ce musamman dai a ce mutum baban ka ya rasu da ran kana da wayanka babba to kai ya kamata ka mishi sallah kuma sallar gawar nan abu ne ai ba sauki gare ta kabbara na farko kai alhamdu kabbara na biyu kai salati da annabi kabbara na uku kai ta mushi addu'a kai ta mushi kai ta mushi kabbara ta hudu ma kana iya ta mushi kuma da sauran musulmi ta biyar ta shidda ta bakwai har ila mana masha Allah shi dai abin da kake so kai ta nan ga mushi musamman Allahumma ghfir lahu warham Allah ka mushi gafara Allah ka ji kanshi Allah ka mushi gafara Allah ka ji kanshi wannan shine abin da ya kamata haka annabi ya karantar sallallahu alaihi wasallam wanne ne bayan surar da fatiha da wai kara ya karanta sura wani sura da a ba karanta kawai sojin fatiha za karanta kabbara na farko haka yi fatiha aka gama sai ya kabbara ta biyu sai salati annabi sallallahu alaihi wasallam to haka yi ta uku wannan addu'a za a yi ta mushi in aka je ta hudu ta biyar ta shidda kan ana mushi addu'a ana ma kai ma kana ciki kuma sauran musulmi su ma suna ciki haka za a yi ta yi kaga nan yace wa gafir lana wa lahu ya Allah ka gafarta mana mu ma kuma shi ma Allah ka mushi gafara to haka za ta yi to yana daga cikin kuma abin da yake da muhimmanci so da yawa kuma in za a je an cewa ne ya rasu mutane sai su tayi ba tare da alwala ba sai ga ana sallah wasu gungu da yawa suna tsaye ba su da alwala to kaga wannan shi ma an rage mishi daraja sallallahu alaihi wasallam hadisi an ganta yace lalle tabbas duk mutumin da zai rasu a samu mutane masu tacaccen tauhidi guda arba'in su mushi sallah to lalle ne zai samu gafara idan kaga a samu mutane da yawa alal akalla kowa ne sama sama ne to wani cikakke ne wani haka wani imanin shi to sai a samu mutane da yawa sai Allah mushi gafara to amma sai ga mutane suna tsaye gehi basu da alwala ko kuma wani sallar gawace bai iya kuma ba zai je ya tambaya ba a minti biyu sai ka ce ka ce wai a lokacin an aje gawa ma malam zai iya gaya maka in muka yi raka ta farko ka karanta alhamdu in muka yi raka ta biyu ka karanta salatu annabi in muka yi raka ta uku ka mishi addu'a in muka yi raka ta hudu ka mana addu'a shi ma ka mishi addu'a eh kabbara akwai kenan mu duk kabbara da za a yi kabbara ta farko kabbara ta biyu kabbara ta uku nan liman sai ya gaya maka kai ma sai ka shiga sahu haka ya kamata sai mutum ya je da alaular shi to wanda yakan kara ma mamaci daraja musamman dai babu abin da ya wuce اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه الله ka mishi gafara Allah ka ji kanshi Allah ka haska kabarin shi ka fadada kabarin shi to wannan shine abu mai daraja wanda ya kamata a ce amma bawa idan ya rasu musamman kuma ya zamanto amma mara yana babaya eh na wannan a da sun kasu ya aiki tare da kai da Allah za mu tare akan kasa kanka sai ka aika ka ce Allah za mu tare Allah Eh, Allah gafarta mana kuma shi ma Allah gafarta mishi yawa eh mu da shi duka sai Allah mana za gafara mu tare
Hmm, Allah gafarta mishi kuma Allah Eh, Allah ji kanshi ba kenan ji kai shine rahama kenan Allah ya rahamshe shi yawa to ko duk wanda Allah ya sa ya dace ya gamu da rama ubangiji haka to lalle abubuwa za su zo mushi da sauki haka to wannan hadisi ne na Auf ibn Malik sai mala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waqsiluhu bil ma'i was salji wal barad nan al- manzo Allah sai ya gangama wasu kalmomi sallallahu alaihi wasallama ruwa galas ruwan sanyi qala khatabi imam al khatabi sai yake cewa zakara salj wal bard ta'kidan da galas da ruwan sanyi kusan abu guda ne to shi imam al khatabi sai ya ce a wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka ne saboda ƙarfafa magana kenan kamar Allah ya sanyaya duk abin da kada Allah ya gama shi don abu mai tsanani mana kenan Allah ya sauƙaƙa mishi Allah ya sanyaya mishi Imam Ibn Daqiq al-Idi sai yake cewa abbara bi zalika min ghayati al-mihwar fa inna ath-thawba alladhi tatakarraru alayhi thalatha ashya munaqqiya yakunu fi ghayati an-naqa sai shi Ibn Daqiq al-Idi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan abun guda uku ruwa da galas galas ita ma dai ruwan ce ruwan sanyi shi ma daga cikin ruwan ne ya ce kenan duk riga riga da za a wanke ta da abun wankewa guda uku ruwa a mata ruwa uku kenan kaga sosai za ta wanku to shine wannan kenan adda da zamu mushi ya Allah ka gafarta mushi zunuban shi kenan gaba daya yanda ake wanke horar riga ta huta ta tas to Allah ka mushi haka nan ka kankare mushi zunuban shi
wannan kuma wajen wankan nan na'am ana iya mishi wanka da sabulu sannan a mishi na ruwa ba
eh ana sa eh sabuli ake sa kwarai kwa in a wancan lokacin ana sa magarya da waye to su suke wajen sabuli sannan kuma a mishi a kasa na abu da eh shi wancan wankan ibada ba ai so ake da warko duk wani abu saboda in mutum ya rasu ana dan samun wasu abubuwa tsab ya tsarkake shi tukwana an daddanna cikin shi in akwai wani abu eh wani abubuwa wanda dai ya kamata a ce sun wuta su ta tsabtace shi in ya so a mushi wannan wankan na ibada kuma inda turare ma mai kyau mai kamshi a samu shi eh a sami turare ba so ma'ana kenan musulmi yana da- yana da daraja dan adam hayyan aw mayitan yana mace ko yana raye yanda ka san haka mutum ba a so a ji wani zarni a jikin shi ko wani bashi bashi ko wani wari wari to haka idan mutum ya rasu ma ba a so a ji wani wani wari so ake a ji a cikin kamshi za a kai shi ka samu dalikan wani shi da wani dan bargo shi ma
Sun suna sa wani ce su a hannu.
gamba Ba su hannu ne mutum ne ke. Ana ne dole hannu.
eh wannan kuma ai shi saboda kariya za a ce ko kuma in misali zaman to ya kama akwai kazamta gan eh Ba su gama.
ai ba a saba hannu kai sai eh, sai a sa wannan da a daidaita shi wajen al'aura kuma sai a a shi a riyakan idan sai da sa hannu ƙasa hannu ƙasa to shi yasa ma ake son misali a ce eh makusanci mace mijinta mata eh, mata idan ta rasu mijinta shi ma miji in mata shi ta iya to mu nan mafiya mata a tsorace suke to in a ce akwai ɗan shi musamman a ce ya girma to shi ya kamata ya mishi wanda yake makusancin shi saboda ana samun kus- kurakurai wani sai ya gagawa ya zo ya ce wane kaza ne ko wane kaza ne to wannan duka abubuwa ne wanda ba su dace ba qala ba'd ulama mala yace wasu daga shashin malamai suke cewa hadha lafzu min ad-du'a ya khasun bir rijal wa la yuqalu fi as-salati 'ala al-mar'a abdalaha zawjan khayran min zawjiha kenan nan manzo sallallahu alaihi wasallama idan ana eh, magana akan namiji Allahumma kafil lahu wanda duka da mace duka guda ne to amma da an zo eh, wa abdiluhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi to in mace ce nan kenan ita ba a mata wannan saboda ana so wannan mijin ya zamanto shine mijinta a aljanna shi wannan mijin nata na na duniya kenan shi kuma kenan in nam- in namiji ne ko an caccanza ma saboda shi yana daukan ta'addud kenan za a iya samun yawa a kasar shi to ita kuma mace mana kenan ɗaya ne zai zamanto mijinta wannan shine darajarta da matsayinta adda ta biyu Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina وكبيرنا وذكرنا وأنسانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على, الإس على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده وأن مسمى كبرة هدوء وابن دي سما وعليكم السلام to kamar sunaye sun rasu ne ya kamata a yi musu addu'a ko ku suna da rai ma kana iya musu addu'a wanda take ta neman gafara da maka ko suna suna raye ƙwarai kwa tun suna raye har su rasu uwaye su ai
babu ba dole ne babu wani shamaki musamman uwayen mutum su ne dalilin zanwar shi duniya su suka rene shi su suka mishi kaza to dole wannan addu'a su ne ya dace mutum ya yi ta nan naga musu addu'a Allah ya sa su gama la duniya lahiya Allah ya ba su lahiya kaza kaza abubuwa dai kuma bayan sun rasu ma addu'a da ta dace ta gafara da sauransu duka sai mutum ya ta musu kuma mutum mai hali ne ya rika musu wani aiki na lada wani waƙafi waƙafi shine ka tsaye da wani abu ka ce wannan na Allah ne kuma na babana ne ladan shi ko wata rijiya ko wani masallaci irin da abubuwan da ba a saida su ko kai ka rasu diyanka ba sa ce ba wannan yana cikin gadon su to abu ne na lada hal abada har duniya ta tashi to wannan addu'ar kenan idan mu ce tun daga eh, addu'a ta uku zan kabbara kai kabbara ko ta uku hudu biyar a sunna ya zo ana wuce huduma an ana so a ƙara mushi adda shi wannan bawan Allah wanda ya rasu duk ƙara kabbara da za a yi ƙara adda ne za a mushi duk ƙara kabbara da za a yi adda ce za a ƙara mushi sahabi na ita wannan zikiri shine Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa saghirana wa kabirana a cikin adda da manya da yara ibn hajar al-makki yake cewa addu'a fi haqqi saghiri li rafa'i darajat shi yaro adda da ake mishi kamar ana mai ne Allah ka dauka darajar shi mana kamar ana mai adda tunda yaro bai da zunubi tunda bai balaga ba to amma adda da ake ma yara yana su samu tarbiyya mai kyau su zamanto manya-manyan mutane ko masu ilimi ko masu mulki ko masu kudi ko abin da ya kama da haka to yana daga cikin eh, daga daga daraja qala at-tibi malaka imam at-tibi yake cewa al-maqsudu min al-qara'in al-arba'a قوله لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا وشاهدنا وغائبنا wannan da annabi ya jejjera abubuwa ga sunan kalmomi iri kaman shigen guda masu ma'ana daban-daban mala imamu tibi yake cewa wannan dan ya shahi kowa da kowa ne tunda an an kawo yaro an kawo babba an kawo mace an kawo namiji an kawo wanda ya zo ma'ana kenan wanda ya zo sallar gawan shi ma da shi wanda ma baya nan ga'ib kenan wannan kamar a ce musulmi ya Allah ka gafarta musulmi gaba ɗayan su daga yara ya yara da manya maza da mata ai hayyi na mai kina ba zikiri na uku Allahumma inna fulan ibn fulan fi zimmatillah kenan nan mutum yakan iya cewa ne ya Allah wani dan wani fi zimmatik mana kenan yana ya tanki wajenka ya rasu wa habli jiwarik faqihi min fitnati alqabri wa azabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haqqi faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim wannan ita ma kenan tana daga cikin addu'o'in da ya kamata a ce ana ta yawan maimaitawa kenan kaga idan mutum ya rasu wani hirace hirace bai dace ba wasu manganu wanda bai dace ba da wurin su ma bai su dace ba kawai abin da ya kamata a yi ta mushi addu'a duk wani abu da za a wadi bai kai ba a wannan addu'o'i da za a rika mushi to a lokacin ne zai samu rabo sai ka cewa ya kasance daga cikin bayan da Allah ya musu ya musu gafara a yanzu akwai matsaloli da yawa kamar biki kamar mutum kaura ne ko za ga mutane a kabari ma wasu suna suna ɗaukan hoto tun daga sallah eh wasu sallan ma ana daukan hoto za a je makabarta ana daukan hoto ana zuwa abubuwa dai wanda dai basu dace ba kuma mutum za a kiraye shi da wayar shi ya dauka ya hudu abin da ya ga dama to kaga dukkan irin abubuwa ne wanda na shagala da wuya za a wuce awa daya a je a ce a je makabarta ko a dawo irin hidimomin da ake to kai kuma kana da wajen awa kusan goma sha biyu a yininka ya ishe ka gonan sha ɗaya ta iske na awa ɗaya ce aka hudda kuma ma mun fiya wani kahin a ce ma wani na kusa da shi ya rasu ya je makabarta sai a yi shekara ko a yi watanni ko a yi shekara biyu ma to amma wannan ɗan lokacin sai ga ba za a haƙura ba to kaga wannan addar Allah gafurta mashi Allah shi gan shine ya kamata a yi ta yi duk wasu addu'o'i wanda ake yin nan mafi yawa kawai ana ɓata lokaci maimakon shi ga abin da zai amfane shi sai mutane kusan su rika abubuwan da zai amfane su surayayin sai a fita daga ma batun shi mamacin sai a rika zancen masu rai me za mu samu me ya kamata yi me za mu ci me za a dawa in mutu aka mishi aihuwa kamar kai ya ɗora hannu a kai ga wancan zahin ya afuwan mutuwa nake son ci ga zahin mutuwa ga zahin abin da zai biyo baya na ci da jama'a shi kuma su ne ya kamata a bama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u li ali jafar ta'am fa innahum atahum ma yashghuluhum ɗan jafar lokacin da ya rasu sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa bai a dafa abinci kowa ya kai musu saboda yanayin da suke ciki sun shagala ba su iya dafa abinci ba su ba su samun lokaci to amma mu kuma yanzu sai dai mu je mu tare mu ci a ci to kaga abin sabanin mafi yawa abubuwan da muke sabani ne in an ce mu yi gabas sai mu yi yamma in an ce mu yi yamma sai mu koma mu yi gabas to wannan kuma duka daga cikin shedan wahayin shaidan da ya dauki alkawali duka abubuwa ne dai sarraya yawa wurin ko da bahu ake aji ayi kowa daga dan kai tsaba yana dan dan zubawa
ƙauyuka suna yi wurin ko da haka ake sai aje bahu ko wannan kowa ya dan rika zubawa ayi gumba ayi abubuwa da sauransu to yanzu kuma sai kowa ya je tare a ci in in Allah ya sa mai akwai ne a yi ta banna in kuma ba shi da a yi ta dora musu bashi idan ba su yi ba kuma ya zama abin magana haka kin sarrai ne ya yawa mafi yawa yawuwa ne ake na sarrai kuma mutane tunda an yi nisa da gaskiya ba a san gaskiya mutum bai so a ce mishi kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne wannan ai idan Allah ya sa cikin ƴaƴan shi wani ya fahimci suna yanzu sun taru makana ya kora sai ba wani mai ko ka ji su tashi su ba ko Eh, billati hi ahsan eh, da hanya mai kyau Eh, mana.
eh, saboda hanya mai kyau da Akwai- tunda ba da yiwu ka samu ba kai kaɗai ba ne kuma akwai wasu wanda za su iya ba abu bayan wancan da za su iya goyon baya shi dai ko duk abin da billati hi ahsan a karantar da mutum shi mafi yawa da Muna kalmar da- larabci da ake cewa insan aduwu ma jahila da abin da mutum ya jahilce shi to zaka same shi makiyin shi ne amma da za a ce mutum ya gane kowa ya yi karatu kowa an karantar da shi malamanmu sun karantar da to sai ga kowa ya gane sai ga abu ne mai sauki da za ka wurare da yawa ba irin abubuwan da ake a nan nan mu ne kawai ake yi irin su da mazaram su wani kano amma ka huta ma ka je wasu jihohi sai ga ba a yi Ba san- ba sani ba dama gaskiya kwatar mu ba su ba san ba ana yi yawan taɓa gani ba.
to Allah shi dai ana yi sai da kai gidan mamatan da yawa a kai musu abinci ba wannan shine kamar amma yanzu in an tara kuɗin ma an kace ka kwasa ka kai gidan mamatan malaman nan sai sun ma wannan ba su ba su to kaga wannan duka ai in inda a ce sadaka wannan su su ne za a ba ma su ne kamata su dan sayi wani abu akalla a ce ko an samu abinci ko na kwana daya biyu ka kwasa ita ka ba ko kanta zuwa gawa da sati ita kanta gawa da ya an ba da kudin sallah kudin addu'a tukwana ake tashi yanzu gore daga haka ake to kaga wannan duka abubuwa ne na shige wannan kuɗin zai iya zama haramu a gaskiya ko me?
a ai mana dan me zaka ci haƙin bawan Allah musamman kuma dan larura ta same shi duk abin da babu haƙi ai abu ne dukiya ce ta haramu musamman kuma a ce ga marayu in a ce dukiyar su ce ƙarar ne Allah ya ce innal ladzina yakuluna amwala yatama zulman inna ma inna ma yakuna fi wujuhihim nara kenan mutum kamar wuta ce yake ci to amma sai dai menene mafi yawa kamar da nace muku sarra in dai sarra ya shiga ya shigi ya zama jikin mutum to komai zai iya yi haramun kin ma zai iya maida ta hal- halak ya ci babu ruwan shi sai dai ku ku riga ji mishi zahi yayi abin da bai dace ba amma shi babu ruwan shi da sunan malamta ko kuma da sunan almajiri mai neman ilimi to Allah shirya da mu za ci babban abu kawai rashin karatu inda za a ce muna karatu muna zuwa makaranta abubuwa da yawa za su rage kuma rayuwar mu irin wahalhalun nan da muke yi a- za su rage addini sauki gare shi duk lokacin da Allah madauki sarki ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallama irin cikin wahalan wahalhalun wannan ne ake sai Allah ya aiko da manzo aka ka shari'a dan mutane su samu sauki to duk lokacin da muka yi nisa da shari'a kenan sai mu yi kusa da wancan lokacin da aka zo aka mamayi musulunci ya mamayi komai kenan jahiliya din kaga an tura addini to kenan me zai zo jahiliya ce ta ita kuma wahala ce mutane za su wahala kowa sai ya dandana ko da shi kuma babu lada adda ta hudu Allahumma abduk wa bunu amatik أحتاج إلى رحمتك وأنت غني وأنت غني عن عذابي وإن كان محسنا فزد في حسناتي وإن كان مسيئا فتجاوز عنه wannan kenan duka addu'o'i ne wannan mutum zai yi bayan eh, kabbara ta ta farko ta biyu ta wuce to na ta uku tun daga ta uku irin addu'o'in ko ka kama musulmi duka kuma shi ma a rika mishi haka za a yi ta yi amma shi za a yawaita yi ma addu'a kenan ya Allah wannan bawanka ne dan baiwarka wannan yana nuna kenan ka nuna mallaka shi gaba daya Allah ya mallake shi kuma ka nuna cewa yana buƙatar rahama ubangiji ya Allah yana buƙatar rahamarka kuma Allah kai wadace ka wadatu akan ka mishi azaba to Allah bai yi wai bayu ba dai musu azaba a'a, sai kawai sai dai wanda ya kangare ya Allah mai kyautatawa ne ya Allah ka ƙara mushi yanar kyautata wannan ya Allah ya sa shi daga cikin mutanen kirki ya Allah an kuma mai mummuna ne ya Allah ka kankare mushi zunuban shi to kaga wannan ita ce addu'a da ya kamata a yi a yi ta ma wanda yake ya rasu wannan hadisi na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira malai ce wal ma'ana annahu itarafa bi annahu abdul lillahi ta'ala mamlukun huwa wa ummu muftaqriqun ila rahmatihi talibu rahmatihi wannan hadisin kenan yake nuna lalle ba- bawan da ka mishi wannan adda a matsayin ya rasu ka nuna cewa kenan shi bawan Allah ne kuma yana buƙatar rahama to shi kenan sai Allah ya mishi rahama sai Allah ya ji kanshi ya ra- ya ramshe shi ina ga sai mu dakata nan sankan ku ne mu?
muna iya kara ko Eh.
ko muna da tambayoyi a za bari mu je zuwa sankan saboda mu kammala ko mu dawo insha Allah gaggauce kana zikiri na 56 addu'a lil farati fi salati alaihi wannan kuma addu'a ce ga yaro karami kamar eh, addu'a da za a ma babba lokacin da ya rasu kenan za ya sha bamban da yaro wanda ke karami ne to kenan addu'a ta yaro Allahumma a'idhu min azabil qabr ya Allah kare shi azaba ta kabari wannan asar ne daga Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu Sa'id ibn Musayyib yake cewa sallaitu wara'a Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anis sabi laysat lahu khati'a qat fasami'tuhu yaqul Sa'id ibn Musayyib yake cewa nayi sallah bayan Abu Hurairah akan a wani yaro karami sai ya ji yana cewa Allahumma a'izhu min azabil qabr yana saboda yaro ne ba wani zunubi ba gare shi sai yake cewa malam sai ya ce wa in qala allahumma ij'alhu faratan wa zukhran liwalidayhi wa shafi'an mujaban allahumma thaqqil bihi mawazinuhuma wa a'zim bihi ujurahuma wa alhiqhu bis salihil mu'minin waj'alhu fi kafalati ibrahim waqihi bi rahmatika azabil jahim وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان فحسن المال يتي أمتي وانا دار ياي كان شيني متين يتي يا الله وانا يارو da ya rasu tunda shi ba wani zunubi ba gare shi irin addu'o'in da za a yi na gafara da sauransu baya bukata kenan har yanzu dai uwayen uwayen shi za ma ya Allah ka sa wannan dan ya zamanto wani abin alfahari ne ga waɗannan iyayen a gobe kiyama Allah ka sa shi mai ceton su ne kuma ceto karɓaɓɓiya mujaban kuma ya Allah ka nauyaya ma'aunin iyayen dalilin wannan jarabawa da Allah ya musu da ya ɗauki wannan yaro nasu ƙarami ya Allah kuma ka ƙara musu lada ka girmama musu ya Allah ka haɗa shi daga bayu bayu na gari ba kenan bayun Allah na gari kuma Allah ka sanya shi daga cikin kafala ta annabin Allah Ibrahim alayhi salam to haka kenan mutum zai rika yi ya Allah wannan ka sa ya zamanto mai mai ceto ne ga shi wannan iyaye Allah ka girmama la kenan mutum ya rasu ya- ka ce Allah girmama la danka ma'ana Allah baka hakuri to haka za idan yaro ne karami adda ta biyu Allahumma ij'alhu lana faratan wa salafan wa ajran kin haka za a rika yi اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا واجرا يا الله kenan ka sa yanda yake mana ya tahinna shi yaron karami ya Allah yanda ya rigaye mu ka sanya shi ya zamanto kuma lada ne mu a gare mu mana wannan musiba bayan an yi can bayan mun karanta addar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha kenan iyayen in suka karanta wannan Allah subhanahu wataala sai musu mamaye na alheri kuma shi wannan yaron sai zamanto kamar wani abu ne wanda za su ji daɗi da shi a gobe kiyama su dalilin ceto wanda zai musu to wannan shi ma asar ne daga Hassan al-Basri tabi'i ne yana daga cikin shi ake ce ma sayyidu tabi'in eh kamar manya manya ya ga sabewa ya ya ce yanzu nan ya yi sallah bayan Abu Hurairah eh na'am kenan sai ma ya ce kana hasan rahimahullahu ta'ala ya qara'u ala tifli bil fatihati alkitab wa yaqulu kenan hasan basri in aka zo sallar gawa ta yaro karami aka kabbara ta farko ya sai ya karanta suratul fatiha in ya so kuma sai ya shiga karanta ita a dar wancan wanda muka karanta ko kuma allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran kenan kabbara ta biyu ko kabbara ta uku ko kabbara ta hudu du'a ta'ziya idan mutum ya zo wajen rashi kenan da adda da ya kamata ya yi ita dai taziya kalmar larabci ce amma abin da take ni shine haƙuri ba ko kuma mu ce ba da haƙuri yani shine taziya irin yanda za a ma mutum a ɗan rage mishi ɗan jimamin da yake tare da shi Allah ba da haƙuri Allah ya gafurta ma marigaya kaza kaza kaza kalmomi dai wasu manganu masu kyau wanda za su ɗan sa zuciyar shi ta ɗan ji sanyi to malam sai ka zikiri inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajli musamma wal tasbir wal tahtasib aw wal tahtasib kenan na Allah ne abin da ya karba ai da mun nashi ne kuma Allah nashi ne abin da ya bada kuma komi yana da lokacin shi sananne kenan sai kai haƙuri kuma sai ka nemi lada idan mutum ya faɗi wancan wanganu wanda ba su dace ba mafi yawa to nan ne mutum zai rasa ladan shi amma in dai mutum ya yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya karanta wata addar hadisin na ummu salma to lalle ne tabbas Allah subhanahu wataala zai mishi mamayi mai wanda yake mai kyau ne ke wannan hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama umama ibn zaid hadisin cikon shi yake cewa kana indana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fa arsaltu ilaihi fa arsalat ilaihi ihda banati وهي زينب ina magana da muka yi na hawayen nan malam muka manzo sallallahu alaihi wasallam yana gida sai aka aiko wata daga cikin ƴaƴan shi ita ce Zainab sai cewa wani daga cikin ƴaƴanta sun rasu bai je ba sai kuma ta sake maidowa فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل sai suka kai da sahabban shi Sa'ad bin Ubada da Mu'az bin Jabal lokacin da suka je shi wannan yaron sai aka miƙo mushi sallallahu alaihi wasallama yaron ya rasu fa fadat aynahu sai idanun shi suka yi hawaye ruwa ya fito fa qala lahu sa'ad sai sa'ad bin ubada sai ce ma annabi ma haza ya rasulullah yace to menene wannan saboda an karantar da su ba a kuka to kina shi yake tsammanin da hawayen da kukan ɗaya ne qala sai annabi yake ce mushi hazihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qalbi ibadihi ai wannan hawaye ba wancan kuka bane wanda aka hana a rahama ce Allah ya sa a cikin zukatan bayin shi wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama kuma daga cikin bayan Allah wanda Allah yake jikan su su ne masu tausayi to duk wanda ya zama to mai tausayin bayan Allah ne to shi ma Allah zai ji tausayin shi kenan dan mutum hawaye sun zubo haka ba irin wancan kuka ba kenan babu laihi a cikin wannan malam sai ce haka kuma idan mutum zo wajen ta'aziyya idan ya ce a'azama Allahu ajrak wa ahsana aza'ak wa ghafara limayyitik fa hasanun yace yayi in mutum zai ce Allah ya dada ladanka game da wannan musiba kuma Allah ya kyautata wannan haƙuri naka Allah ya baka lada kuma Allah ya gafurta ma wannan wanda ya rasu wannan ma yayi kamar da muke Allah gafarta mishi Allah ji kanshi Allah ba da hakuri kenan wannan shi ma yayi Imam an-Nawawi yake cewa fil azkar a cikin littafin shi al-azkar qabla zikr ya hada du'a wa amma lafazu at-ta'ziya fala hajara fihi yace ita ta'ziya ko kuma ba mara lahiya ba wanda ya rasa nashi kaman abu ne wanda ba cewa ga wata kalma wanda annabi ya karantar tsayayya wanda za a ce dole dole ita ce za a yi kamar kofa ne buɗe duk yadda ya kasance al'adunmu kalmomi in dai wanda sun dace ne Allah ba da haƙuri Allah gafurta mishi Allah ya ji kanshi Allah ya haska kabarin shi da kaza da kaza Allah ya girma waladanku Allah ba ku haƙuri to wannan duka duk duk wata kalmar da zaka wanda za ta yi daidai da ba da haƙuri to wannan duka ana kiranta ta'ziya malam sai ce wal ahsan an yu'azzi bima warada an annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad sabaqa to ma idan mutun ya iya wata adda da makaranta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayi cewa inna inna lillahi ma akaza wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib kenan mutun ya iya wannan ita ya dace in baka iya ba sai kai da Hausa Allah baka hakuri Allah gafarta ma wanda suke marigaya ko kuma wannan wanda ya rasu Allah gafarta mashi Allah jikan shi duwawu inda dukhulul mayyit fil qabr idan an yi sallah an gama an je za a sa shi cikin kabari akwai adda da ya dace a rika yi shine bismillah wa ala sunnati rasulillah wannan hadisi ne sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar kenan bismillah wa ala sunnati rasulillah wannan shi ya kamata a rika yi wannan da ake cewa la ilaha illallah ba shi bane yazo ga abin da ake karantawa lokacin da aka dauke shi za a sa shi sai a ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah kenan sai a sa shi to ana sa shi kawai to tun ka sa shi ma wacce a da Allahumma ghfir lahu warhamhu ita ce za a yi ta yi dare da rana sahi da mulki za a yi ta mushi Allah subhanahu wataala ya cika mu da imani ina ga sai mu dakata rai abinda muka daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya wanda yake na kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi